الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاشة بوجه رجب shekara ta kudin ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun sai a darasi na ɗari da sittin da biyu za mu tashi darasi na ɗari da sittin da uku hadisi na dubu ɗaya da hamsin da tara shafi na ɗari uku da ashirin da uku كتاب الوصية أو أن الكتاب من البركة اللؤلؤ والمرجان في اتفق عليه الشيخان عندما لئتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال أن كبر عبد الله بن عباس الله يقال متي يدايتي يوم الخميس يتي رانا الخميس وما يوم الخميس ne ita na ka wata rana ce rana alhamis shine wa ma yawmul khamis ne ita na ka wata rana ce rana alhamis thumma baka sai Abdullahi da Abba ya fashe da kuka hatta fagaba jam'ahu al-asba sai da jininsa ya rika fitowa yadda ka san tsakon kwani wannan tsakon kwani na al-asba wato na wani guri ne da ake kira asba wasu jajayen kafan kwani ne shi ne wato hawayen su ya koma kamar na jini yana ta kuka faƙali yake ituni bi kitabi na'am faƙali yake istadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waj'ahu yawm al-khamis ciwon annabi alaihi salatu wa salam ya tsananta ranar alhamis ya tsananta ranar alhamis faƙala sai annabi ya ce iduni da kitabi ku je ku kawo min abin rubutu wata takarda ko littafi da zan yi rubutu uktub ko aktub lakum kitaban wanda zan rubuta muku wani abin rubutawa lan tabillu ba'dahu abadan wani abin da zan rubuta muku in kuka rike shi ba za ku taɓa ɓata ba har abada fatanaza'u to wanda suke gurin saban da suke gurin sai suka fara jayayya wasu na cewa ji a kawo suka ce a ciwon sa ne ya tsanani a kyale aka yi ta wannan jayayya a tsakanin wala yan bazi inda nabiyyi inda nabiyyin tanazu'an yace kuma bai dace a rika jayayya a gaban annabi alaihi salatu wassalam ba faqalu sai suka ce hajara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ai hajar al marid a haka ake faɗa cewa idan ciwon mutum ya tsanani sai ce ciwo ya dauri lalle ciwo annabi alaihi salatu wa salam ya tsananta to da annabi ya ga abin da suke yi kalabe yake da uni ku kyale ne wallazi ana fihi khairun mimma tad'uni ilayhi abin da nake kai nake sa haduwa da shi shi ya fi alkhairi a gare ni fiye da abin da kuke kira na zuwa gare shi shine malamai suke cewa wato haduwarsa da Allah ya fi kauna fiye da wannan abin da suke domin shi ya san wato zai koma zuwa ga ubangijinsa a cikin sahabbai ma wani sahabi yake cewa gadan alqal ahibba muhammadan wa sahba cewa gobe zan haɗu da masoya annabi muhammad da masoyansa da sahabbansa to zai haɗu da Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu to kaga babu wanda zai so haduwa da Allah fiye da annabinsa eh to abinda wato kuke kira na zuwa gare shi wanda nake so na haɗu da shi yafi abinda kuke kira na zuwa gare shi abin nufi wannan abin da kuke ta tattaunawa a kan gani ba ke guda muna ba haɗuwa ta da ubangiji wa ta inda mautihi bi salatin amma lokacin da ya zo rasuwa sai wasiya da abubuwa uku abu na farko akhrijul mushrikeena min jaziratil arab annabi ya ce ku fitar da laraba mushrikai daga sauran laraba gaba daya ina so ku fitar da su a kore su shine akhrijul mushrikina min jaziratil arab ku fitar da su daga tsibirin larabawa na biyu wa ajizul wafda binahu ma kuntu ajizuhu ko ujizuhu ku bawa ayari ko baki da suke zuwa kwatan kwatan abin da na kasance ina ba su na kyauta tawaga idan ta kawo annabi alaihi salatu wasalam ziyara to yana ba su wata irin kyauta da yake bayarwa sai ce wannan abin da nake bayarwa kyaututtukan ku ci gaba da bayarwa kar ku daina shine aka ce wanda suka zo masa a matsayin baki kowane mutum ɗaya daga cikin su yana ba shi ofiya guda ɗaya kowa yana ba shi ofiya wanda kwatankwacin dirhami arba'in ke kawai sai ce a ba shi kyauta sai shi Abdullahi da Abbas ya ce wani shi to salisa amma na manta na uku abin da annabi ya faɗa eh to shi ne malamai suke kawowa suke cewa na ukun shine maganganu kusan guda uku aka yi akai magana ta farko suka ce na ukun shine annabi yace sannan wannan rundunar da na kafa tawa usama ta dan zai yanki usama ake cewa to yace karku karku fata ko da rabar duniya kun ga ya dora shi a matsayin sa na jagora lokacin usama mun bai wuce kana ta takwas ba ta takwas a nan lokacin da aka dora shi yace shi da sai na Abubakar ya zama khalifa kaga ai ya zartar da wani abun cewa ya dora abin da annabi ya yi ba za su ba za su mai da shi baya ba to magana ta farko kenan amma magana ta biyu shine alqazi ya sahibul kifa yake cewa magana cewa la tattaqidu qabri masjidan yu'bad ita ce wasiyar da yake uku kar ku dauke kabari na a matsayin masallacin da za a rika zuwa ana bauta a gurin suka ce wasu suka ce wannan ita ce magana ta biyu magana ta uku kuma cewa as-sala wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah da bayin da wato suke karkashin wannan sune wangani guda uku da malamai suka yi shi wannan ta uku akwai wani bawan Allah wani malami da ake kira Ad-Dawudi shine yayi ta ta biyu kuma Al-Qadi Iyad wannan shi a hadisi na farko hadisi na gaba hadisi Ibn Abbas har yau قال يجي لما خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إلا النبي عليه الصلاة والسلام يزو واتو جبد رسوا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فيما قال وحضر الذين يازو متوا إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إلى آخر الآية وفي البيت رجال wannan hadisin zai ƙara fassara ma wanda yace a cikin gidan akwai mazaje sabai فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي يجي هلموا أكتب لكم كتابا كتو هلموا بمعنى هلم إلينا سوى ذاك كتو أكتب لكم كتابا ربطا مكونا أبو ربط لا تذلوا بعده ولا كتابا فتا وبايا ونن أبن دقال ربطا مكو فقال بعضهم في وسط الاسكين سابقين كتير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلبه الوجع shine hajara din ta a hakika annabi alayhi salatu wassalam ciwo yarin da yi wa inda kuma alquran ga kuma qur'ani wanda ya riga ya ce a yau ba kamar lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati qur'ani ya yi kin ma ji wannan magana har da Umar ibn al-Khattab wasu ce shine ma ya fara cewa qur'ani ya yi ciwo a wato zafin ciwo ne tsananin ciwo ne ku kyale annabi alaihi salatu wasallam ko ku matsa ba hasbuna kitabullah littafin Allah ya isar da mu ya ije mu to nan waqtalaba alul bayt mutanen da suke cikin gidan sai sabani ya balle waqtasa mu aka fara wayannan sai sai an kawo wayannan sai ba za a kawo ba to kaga sabani ya balle wa minhum man yaqulu qarribu yaktubu lakum kitaban akwai daga cikin akwai wa cewa kuma ku kusanto sai ya rubuta muku wato littafi ya rubuta muku wani sako la tabillu ba'dahu wanda ba za ku fata bayan sa wa minhum man yaqulu ghayra dhalik wasu kuma suna faɗa sabanin haka cewa ku kale shi yadda ku kale shi da ciwon da yake damunsa falamma aftaru lagwa yayin da suka yawaita daga murya shine annagu kowa yana faɗa wane ce kaza kaga ana kowa na faɗa faɗa da wane na faɗa musamman gaban mara lafiya ai zaka ji ƙara ba ciwon ai sannan ne wal ikhtilaf da sabani sabanin yayi yawa annabi na kwance qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ce umu duk ku tashi gaba daya قال عبيد الله الراوي في رواية يجي فكان يقول ابن عباس عبد الله بن عباس yana cewa inna rajiyata kullu rajiya wane mutum al rajiya bi ma'ana al musiba yace musiba ta kai musiba tashi hankali ya kai tashi hankali ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa baina an yaktuba lahum zalika al kitab kai ka san tashi hankali ya kai tashi hankali duk abin da ya hada annabi alaihi salatu wassalam ya rubuta wannan wasiƙa da zai rubuta taji hankali ya kai taji hankali yake labiyum akan ku ya bari ne saboda sabanin sahabbai wala gadin da dakka gaburiyar da su wannan hadisin ya janyo musamman mazajin sahabbai kullum in suka zo suna tsine wa sayyidina Umar akan wannan hadisin na Abdullahi da Abba cewa wai shi ne ya hana annabi rubuta wasiƙa to sai aka ce me zai rubuta eh me zai rubuta tambayar da aka yi kenan sai suka ce ai da ya rubuta sai da Ali zai rubuta cewa shine wasiyarsa cewa daga annabi ya ba duniya sai da Ali shi zai gaji wannan zai rubuta kun da wanda suka faɗa cewa wannan kalmar shi za su ce shine sai da Umar ya hana annabi ya rubuta cewa sai da Ali ne wasiyi wannan shine dalilin zagin sa to amsoshin da ake wa amsa ta farko shine an yadda an ji sai dawo ya hada a rubuta abin da za a rubuta amma ran da aka yi wannan abin rana alhamis ne rana annabi ya duniya eh sai da aka samu karin kwana hudu yana nan a raye juma'a asabar lahadi litinin sai na Umar kuma baya gidan me yasa bai rubuta ba Ka kaga amsa ta farko kenan kaga inda wani abu ne da yake na wahayi ba su yadda za a yi annabi ya hana annabi alaihi salatu wasalam sai na Umar ya hana annabi rubutawa kwana hudu awa ashirin da hudu da hudu sai na Umar kuma baya gidan na na yau sannan kuma ga annabi alaihi salatu wasalam ummi to bayan nan ai ka ko da baya nan sai na Umar baya nan ai dai in a cikin zabai za umarci wani ai dai ya umarta a matan sai ce wata ta zo ta rubuta sai na alin baya shigo karewa kenan sai na alin baya shigo na na fadi ba ta zo kaji da sai Abu Bakar ya kirawo su sannan bayan nan dadin dadawa bara ma ka jiran da Annabi zai rasu ranta Annabi ranar da zai rasu wanda ya je gurin sa sai da Ali ya shiga mutane dinna waje da shi bayan ya leko din nan ya ga ana sallah asuba ta ranar mutane kowa ya rubi kamar da Anas dan Malik yake faɗa a lokacin ya ce ci gaba da sallar yace har sai da sallah ta kokarin ta lalace saboda kowa yana ta murna ya ga annabi sun san a kwance yake kwana huɗu amma ranar irin saukin tafiyar nan da ake faɗa sai ya taso yana zuwa da ya ga sai na Abubakar na sallah sai ya furta murmushi yana murna cewa sai na Abubakar yana jagorancin mutane sallah to ranar da safe kamar bakwai ko bakwai da wani abu mutane na waje a tarkwai tarkwai a waje sai na Ali ya shiga ya fito wanda a lokacin bai bi awa biyu annabi ya bar duniya ba ya shiga ya gana da shi bai fito ya ganci mutane su cewa ya mai jiki sai ce to jiki dai an goda Allah da sauki Abdul Abbas dan Abdul Muttalib babban sa ke biyo ina biyo yake rike yake ni na san ƴaƴan Abdul Muttalib na san irin lafiyar lafiya su idan za su bar duniya na san wata irin rashin lafiya ce wannan rashin lafiyar da annabi yake ba tashi ne ba aka yi a masa yace abin da nake so da kai ka zo mu je ni da kai yayi wasiya ka zo mu je ya ba da wasiya sai na Ali yake rinji wallahi ba za ni ba yake idan muka je bai nuna mu ba to har abada ba duk ba za ta yadda a dora mu ba kun ji amsar da ya bayar idan muka je yanzu annabi alaihi salatu wasallam da yi wasiki cewa mu ne ba wannan amsa a amsoshi ta fi kowace kyau domin ɗan awanni ya rage yace ba zan je ba kaga da yayi zai ce masa ai ya gaya mun kaza sannan wata rana ya shigo basra da wani ibn qawwa da wani abbas su biyu sun zo sun samu sai na ali kace me annabi ya ba ku ku daban bai ba kowa ba yace wallahi ba abin da ya ba mu bai ba kowa ba haka ya gaya mata ba abin da ya ba mu bai ba kowa ba yace kuma kai ka san yace musu kun san cewa da annabi yayi wasiki da wani abu yace da bazan bi kabilar banu tabi bazan yadda su jagorance ni ba duk da yana Abubakar kenan yace da kuma bazan yadda banu adi su zo su zama kalibobi ina kallo annabi ya bani yace ni sai yace musu ku saurara ku ni na fara ba da gaskiya da annabi alaihi salatu wasallam da aka aiko a matasa kenan yace ba zan zama kuma ni ne farkon makareci wanda zai kare ta annabi ba yace da abun wasiya ce da ni sai ya kare sannan kuma gadin dadawa irin wannan umarnin idan kun ce sai na annabi yayi umarni sun kiri iri ɗaya ne suna gane su a yaran su suna gane umarni na wajibi da nan mutahab ite ba lokacin da zai yake wa ayatin wajibi yake sai na Ali goge wannan gurin Muhammadu Rasulullah da aka sa me yasa bai goge ba ai bai goge wa sai na Ali saboda yana ganin ba na wajibi bane sai yace to ni nuna mun gurin da share sai na Ali bai goge ba kuma ba laifi ne ba girmamawa ce hasari ba yana ganin cewa ya goge suna annabi da kansa sannan dadin dadawa lokacin da annabi ya shigo gidan sayyidina ali da daddare ya tanda su yake ku tashi ku sallar da da shi da na Fatima ai ba tashi ba cewa ya rasulullahi suka ba da shi sun bi annabi yake sai mu daina wa kana da zaza afkara sai in jada wa'annan amsoshin shi za ka rike kai dalibin ilimi wani mara kunya ya zo ya zaki su sai na Umar sun cika za sun cika za yake mai irzami irzami ake yi kaga irzami shine ka daure mutum da wato na shayin da ya sako a wuyar da shi za ka daure shine irzami wanda ya zo ya ce wa um, ko ibn al-madini ko waninsa a cikin wayannan malaman cewa um, na na Maryam na Aisha ai ta yi zina abin da ya bara ta yi zina sai ce matar annabin nauku sai ce ilzami ce mar sai ce ai ba ta kadai bace turi ne sai ce amma duk qur'ani ya wanke sai ce da na Aisha da na Maryam kiristani yanzu zai ba ilzami da wannan kalmar cewa ku mata annabin naku ma da ake zargin ta kaza kaza sai yace eh su biyu amma duk qur'ani ya wance sai jira da tafi sai rukun to kaga ilzami kenan cewa idan kana so ka soke ni da wa ummahatul ummul mu'minina to kai ma ai kai da ni ma na yarda da na maryam amma dan sallamna laka jajalan dan jira din tattauna kai ma barin ka abin da kai dade sai ke masa ai tubi ne yace amma qur'ani ya wanke su duka sai na faɗa wannan sai ta biyar to irin wannan shine wanda yazo ya samu azan zuban gari yake ce mata an kwace irin masu zagin sahabbai kawai sun wana na Fatima kwacen gonata an yi kaza an yi kaza sai yace yace amma bayan annabi ya bar duniya waye akbar sai na abubakar din ya rasu waye ya hau yace ma umar bayan jiba usman yana jin wannan sai kare da tuba sai da mutai yace Allah ke ka zauna ai ban gaba ba yace daga usman ba sai wa yace sai wa sai na alheri to me yasa kike karbo mata ba ai shi ne shugaba a lokacin amirul mu'minin ko kun taba ji labarin cewa da sai na ali ya zama khalifa ya kwato wannan gonar a ce zance ne ko kuke ku rika taku da magana wannan su ne amsoshin da ake bayarwa dangane da wannan dan zaka ga in kana karanta littattafan su sai da yawa ake dauka ana tsine wa sai na Umar akan wannan matsalar cewa shi ya hana annabi cewa ya rubuta sayyidina Ali ne wasiri an gaya muku bayan annabi bayan wannan lokacin sai da aka yi kwana hudu abin da bayan ka faɗa a ƙarshe as-salatu wa ma malakat aymanukum a wannan lokacin a ɗora kaliba wanda zai zama kaliba ai ya fi muhimmanci fiye da komai ba amma annabi bai faɗa ba sannan amsoshin da sai na ali ya bayar suna da kyau ɗalibin ilimi ya rike suna da kyan gaske musamman wanda ya gaya wa wato Abbas babanza da wanda ya ga wayancan mutanen biyu dan Basra suna da kyau karke su kenan sannan kuma a ƙarshe abinda Annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa wato shekarun halifanci shekara 30 ne su hudun nan sun suka yi ya ƙara gaskata ma cewa lallai wannan kalibobin da suke su hudu su ne kalibobin Annabi domin shekara 30 ba wata shida suka yi wata gidan Alhassan ibn Ali ya zo yayi haka ce sir saboda kaga babu wani zance wanda zai zo ta kuda ba ya hada ba gabar da yamma a lokaci guda to wannan shine a dunkuli wasiya muna karkan karjan abin da ya shafi kitabul wasiya ne kitabul nazir matattara ta annazuru ba kance waliyul kufunu zurahum wal yatawafu bil baitil atiq Allah madaukakin sarki ya bada umarnin cewa a cika bakanci bakance kuma shine mutum ya daukar wa Allah madaukakin sarki alƙawari an gane ko shine cewa suke huwa ma yata'u al-insanu ala nafsi mutum mutum ne zai yanke wa kansa wani abu wa yantazimuhu min ibadatin aw da'a ya lazamta shi da wata ibada ko biyayya ga Allah lam takun lazimatin alayhi min qabl wanda ba a dora ba bada yanzu shi ya dora wa kansa su larabawa kafin zuwa musulunci sun kasance suna yin wannan ga kuma kansa amma sai mutum ya je ya samu gunkinsa sai ya ce masa in dai na dawo da kasuwa na samo kaza to zai ma yanka gunkin zai ga yawa da musulunci ya zo wato sai mai da wannan bakatan da suke cewa ya mai da shi ibada amma ba a yi kowa sai Allah in ka buzo musulunci ana ba kai amma da musulunci ya zo sai ji yadda yake sai dai ayi wa Allah ba kan ta yau wani ne bambanci kawai yadda kuma ake mutum ne zai ce idan dai Allah ya zana ya jarabawa in dai ta fito na ci to zan yi azumi biyu ya zama dole shine malamin sai ce Imam Ahmad yake wannan ne ake biya wa mamaci ba azumin farilla ba azumin ba kan ji ake biya domin bashi ne ta ciwo kuma sai an biya inda annabi yake bashin Allah ya bi tantanta a biya irin wannan bashi ake magana amma mun faɗa cewa wanda yake cikin wata Ramadan rashin lafiya ta zo bai tashi bai mutu ba a biya war aji bai tashi ba ai to aka yi faman kana minkum maridan aw ala sabari fa iddatun min ayyamin ukhra to bai kai ba cewa kai dai zan to bashi ne kuma wannan wani daban ba a cikin azumin baki ne aka ce sai a ciyar ba haka ce wannan sai a ciyar ba a raba ba amma na ba kaje yadda za a raba gado haka za a raba mutu in kuma wani ya sacrifice a yayin yana ganin lalle ya kamata wa baba dan sai an samu mai karfin hali ya yi dai su kudin da ba waje ma azumi ba bare kuwa an fahimta da kyau ko wannan shi shi ke nan Allah zai tambaye ka akan abin da baka sani wani ana magana akan wanda aka sani dama an gane ko to saboda haka wannan shi ne bakanci idan Allah ya dauke ni lafiya zan yanka ta ba na juna ba ta kawai wani da taba haihuwa bai sai bi Allah ya bashi da namiji alƙawari ne ba sai ka biya in dai na ci jarabawa sai dai kaza idan na dawo da daure ya dawo daga Maiduguri in ya zo Kano lafiya zan ba da sadaka dubu a gidan wajibi ne sai ka nemo ko ka ko ko ko ko ta lamba sai ka bayar to wannan shi ne to ma da yake babul amri bi qada'in nadir babun da yake bayani akan wato umarni da biyar annadur ba kan ce za ku ji ma matsayin sa cewa ake ibadar marowata haka malaman fiqh ke kira kai ba za ka yi wa Allah ko ba sai ma shine wata rayi shi sai Allah akwai wanda yake ganin sai ya makala da wannan abin shi ma Allah ya ba in bai ba ba zai ba wal bani wal baka wal hana ne wal kini kawai shi ne in ka bani zan baka in baka bani wani ma ba zan ba shi ne kawai ba za ka yi azumin nafila ba sai amma wani abu to shi ne malai yake an ibn abbas radiyallahu anhu ba anna sa'd bin ubada radiyallahu anhu sa'd bin ubada Allah ya kara masa yadda istabta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya a gidin magani ya ji ya tambaya annabi alaihi salatu wasallam ya nemi fatawa fa kale yace inna ummi ma tatu alaiha nasr yace ya rasulullahi bi sa'din ubada mai gida ta taro su amma da bakance a kanta fa kale sai annabi yace ikbihi anha kaje ka biya mata ko na ni sai dai na sabu amma alƙawarin da za ta bada kuɗi alƙawarin da za ta yi wani azumi alƙawarin da za ta yi wata ibada raja ya mata wane mutum shine wato iqbihi ana ai addi anha lalle ka je ka biya mata kamar yadda muka faɗa malamai sun yi sabani akan cewa shi ba kan ce mustahabi ne ko makaruni wasu malamai suna ganin mustahabi ne mutum ne wasu kuma suna ganin wato makaruhi eh yin baka wannan marama wajibi ne ai mun faɗa yin kawai shine muka faɗa ibadan marwata wasu suna ganin mustahabi ne kai wasu suna ganin makaruhi ne wannan ke ganin makaruhi ne kuma ni dalilin sa ya fi kwanta mu domin kaga akwai hadisi annabi alaihi salatu wasalam da yake cewa la tanziru kada ku rika yin bakanci fa inna nazara la yughni min al-qadari shay'a domin bakanci baya wadatarwa dan gari da abin da Allah ya tsara ba da kaddara kar ka dauka wai wayo za ka yi wa Allah in kace kaza to sai ai kaza a baya wadatarwa wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil annabi yace ana fitar da bakanci ne daga marowata iya wannan ayayi zai baka cewa barakar ayi yawa to muje na farko a ba ka dai ibada ce abin da zamu koya wannan ya zama wajibi a biya wanda ya wuce ana bin da ba ka a kansa to sai an biya masa magadan da su za su biya mun faɗi wannan sannan wani wata fa'ida ne kyau wajibi ne a yi wa iyaye biyayya ko bayan zarar kaga yanzu ba bayan da ya bata na amma yake tunanin haƙƙin da yake kanta ina ga wanda suke da rai ya kasa ta ba da haƙƙin an gane ko shine malaman ka kanka da wani mubarak za ga haƙoƙin da yake kanka bayan kai ba na ba ba wato ba na ka ba ba har wanda yake kansu na wajibi wanda ba su ga ko abubuwan da suka saba yi sai ka tsora babi babi mai mai mai adabul mufrad wannan hakin ya zama na Allah ne ko kuma ɗan adam duk ana so ka cika babu nayi anin nabi shikenan ma babu da yake magana akan hani dangane da bakance wa annahu la yaruddu zaya annabi yake baya biyar da komai wa ni bin Umar radiyallahu anhu ba kai da annabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi an karbo daga Abdullahi da Umar yake annabi ya hana yin bakanci kada yake innahu la yadri shay'an don ba ya jiyar da komai na kaddara Allah wa inna ma yastakhraju bihi min al-bakhil ana fito da shi ne daga gurin marwaci wanda ba zai iya wa Allah biyayya ba ka san shi dan adam da ban kana so ka gaba jindarsa ba sai za a gina masallaci ko makaranta ba sai zai gyara gidansa a nan za ka gane a yana ya iya wajinta amma masallaci zai iya tasowa gyaran dubu biyar ne Allah ba zai ba amma idan na zai yanzu zai rushe katangar dubu hamsin ne ta dubu ɗari da hamsin ba komai kuma kallo dakin Allah fa Allah madaukakin sarki yake dakin sa ba inda annabi yake ba inda Allah ya fito a duniya irin masallaci ba inda yake ba inda yake irin kasuwa kaje ka ga hawa hawan da yake a kasuwa hawa uku hudu yake amma masallacin unguwar su ba kwayayi sai dai ta mita ba yake malam bakkan nan ba ba ta yi aka je ga muku bakkan nan ba ba ta yi ko mutum ya leko sai kana kula da abin da ya shafi masallaci za ka gana haka ni na da experience sosai inda ina kula da wani yanzu ya mala fa an yi ba haya a can ba closing ba wai zuwa ya gaya ba Allah ina gaya ba ba haya ba closing ba in ya alwala da da da buta a gurin da yayi din ni san gurin anan zai wace sai dai ka dauko in ba ku ganta bayan gongon su dauki kullun su fi buta ne ran da aka zuwa na cikin sallah wuta ta dauke zabiya da zai ce malam wai ba ku da injini zabi wai ga ba yake zabi to duk wannan fa dabi'ar da dabi'a kuma babu wanda ya fi wato saukin magana irin wannan irin bawuji ka je kasashen yarabawa ka je da ke kula da guraren ibada ka je ka je ko wani yanzu yana ga wai a account masallacin to ya ga ya ƙara duba ya kuma duba yace wancan ba ku sai aka ya ga 1.0 na abu muna sabi a wajen yana ga mu to ai ba mu sai kace wallahi ba mu sai kace 1.0 na abu 2010 ya gano ka a cikin lambar nace kai baka yi lissafi wani suka kai shi da buje kenan 1.0 na abu saboda haka wannan shine mu ne muka dauki abubuwa haka wani za mu taso yanzu an tashi magana in ka ga yare bai rabe ko in yawo zai ka ji wasu babbe ne bayan ya fi ka ba musulunci gudunmawa kai da kake an aje ka kabiran an kabiran din da kai to wannan shine to kaga shi ba kance yawanci yana fita ne daga gurin marota in kaga mutum yayi rawar da ta motsa Allah ba ba za a baki bace sai Allah ya yi alƙawarin zai ba wani abu shine malai suka ce asalin wannan hadin an kawo shi ne litahrim dan haramtawa eh me yasa saboda sun ce annazuru la ya'ti bi khair baya zuwa da alheri sannan baya zuwa da kaddara Allah kaddarar da Allah ya yi cikin da ya za ta faru sai ta faru sannan shuka da aka kuma yi cewa ana fitar da shi ne daga marowata na? a baban kace ban wannan alƙawari ne cewa ka ce da yaron kan ka ta izu biyu zan ciyo maka da wannan alƙawari ne baban kace ban eh kuma wannan yana kasa ta ciki iyaye kana tsara laburar da yaro to dai akwai wanda na sani shi ba wata wata wata wasu daliban mu shi auren ta ba mu muke karantar da ita ya sa mata duk lokacin da sai izu kaza sai ya jiyo mata dabba ina nan da ƴan zozin gida sai da ta haddace Qur'ani shi kaga ba shi da ce mu ba zuwa yake shi ce wata Lionel Messi da Barcelona da waye shi ba ƙarya yake zuwa ba ko baya zuwa sai sati ɗaya ko biyu in ya je to za ta biyo abin da aka yi idan ya gaba da wannan izin da aka yi wallahi sai mata kyauta ko a tamfa ko wani lin kuma sai da ta haddace ga su na ƴaƴan su yanzu ita take kula da su ni wannan na san da ɗaliban mu kaga ba zuwa yake kawai sai hira ba zaman makokin da ba gawa duk da kan da ya wura mutu arba'in da biyar ƙarya ake faɗa Allah ƙarya ce zalla duk zancen da za a zo sau biyu a zafi ƙarya ce ina gaya ba malam yace ku yi hakuri eh haka zancen ne yawa to sai yace ballantana wai kaga an dan waya an yi awa biyu a kai ba ka san ba kai saka raba shi ta da shi wallahi don da ka zo kace za ka raba shi za ka gara kuran kai ma aikun sai kai ma buri domin ya zama wanke mata kwakwalwa da ƙarya abubuwan da yake faɗa yadda ka san tanzilun min rabbil alamin dauka take saukarwa akai daga sama duk abin da ya faɗa daidai Allah ya sauke to wannan shine to sai ce an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda kare shi kare nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'tibu da adam an-nazr bi shay'in wato la ya'tibu da adam la adam an-nazr bi shay'in wato dan adam baya tawo zuwa da wani abu dangane da bakanci lam yakun qudira lahu ba kancan da yayi ba zai janyo masa wani abu da Allah ya riga ya tsara masa domin kaddara abin da yake kira da ita shine tsari shine kaddara abin da Allah ya tsara ba ba kancan dan adam baya zai zuwa da wani abu daban da ba Allah ne ya tsara masa ba shi yake nufi da ma'anar walakin yulqihi an-nazru ila al-qadari sai dai wannan ba kancan nasa sai yana ƙara jefa shi ne zuwa ga kaddara da aka tsara masa kada ya dauka abin da ya faru ba kancan ne ya janyo abin ya faru a'a da ba ba kancan kai yau akwai shi da aka yi da kai yanzu ba kancan sai aka yi ka kido da wannan abin da da ba kai ba ma haka ne zala haka ce za ta faru shine abin da yake yi da ba kai ba ma haka ce za ta faru amma kai za hakurin ka kana ganin Allah ba zai ba sai kai mar shine abin da na gaya wa wasu mata ran lahadin nan muna tattauna iyaye mata ina magana akan cewa akan nukira boka a miki sihiri ki zai warware da sihiri shine nukira nake musu haramun ne ba kyau ana warware sihiri ne ta hanyar ayoyin alkurani da hadisai ingantattu azkar da annabi ya faɗa to shi wata mata ta dan kawo objection haka cewa ai malam wato za a je karka wasu bayanai cewa wannan abun ba warwarewa za a yi ba yi za a yi ba kaza nace kuma gurin wani wanda ya ji ka sani za ka je wani malami ne sai nace ai shi ne kudantar da ake mu shi Allah da za ki je gurin ta ya kasa ne tambaye da ne musu kenan ba sai idan ka je gurin likita ba sai ya kaza yake da fara ka zuwa ga wani ba yace ka tafi ji a wani abu karfin sa ba haka yake yi ba to da yake gurin Allah shi ya kaza ne ina abun tambayar kawai da wannan tambayar ba ayat da na ja mata nake kin ga a zamanin yanzu idan mutum ya je gurin likita kana da ciwo kaza za ka yi kalla abu da kansa za su ce ba tafi asibiti kaza kana dan karamin asibiti a ce tafi amini kan ko kuma wani ya tura ka yake tafi wannan abu yana buƙatar emergency ga private kaza guri kaza akwai consultant akwai kwararrun likitoci masu kaza za su gaya ba domin ji ba zai iya ba ko kuma dan asibitin ba ai kaga abin ya fi karfin to da kaje ka gaya wa Allah matsalolin ka ya kasa ne shine kawai abin tambaya sannan wanda zai zo ma magana kowa ya ji yanzu kace in ya zo yake me za baka kaza baka sai gurin Allah ka tafi zai ga laifin ka inda ne hankali ne ba zai gani ba ka tafi gurin Allah kuma nace mata abu na ƙarfi duk inda ayoyin tambaya suka zo alqur'ani Allah ya yake cewa ke ne kaza ya tabi maka anil ahilla kun yi mawaqitu lillahi ko ya tabi laka anil khamr wal maisir kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas ya tabi laka anil yatama kul islamu lahum khair ya tabi laka anil anfal kul al-anfal lillahi wa rasul duk inda aka zo da as-su'al amma da yazo gurin addu'a bai ce wai za ka alaka ibadi anni fa qul inni qaribun ba sai ce fa inni qarib don baya so kowa ya intervene ba a buƙatar interference na wani domin ita addu'a ibada shi da Allah kawai kai tsaye ce fa inni qaribun ina kusa da kai ba a buƙatar wani ya zo ya ce a addu'a huwa ibada addu'a ibada ita kuma ibada wani baya wa wani yanzu ba zai zo kawai saboda tsabatan da kake mata budurwar ka ce yau ta mai kace zauna yau zan fiji azhar zaka gane gurin ta kuwa kai ba wannan ko iyaye ba yi kun yanzu ka je saboda tsaba kaunar da kake da shi abba zauna yau ni zan ba da shayin nan ba zai dare kai ba don wani bai wa wani ibada to haka ita ba addu'a sai dai a taya ta ka Allah muna da bukata ta ga zan yi tafiya ya Allah sa na addu'a kai ma za ka yi taka yayi wannan yayi akwai da ajara amma kai ba za ka yi ba kawai ka koma ka zauna wannan yaudara yaudara saboda haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau kullum ni magana da nake Allah bai taka ba kuma Allah ya fi kowa ƙarfi huwa al-qawiyyu al-aziz wa huwa al-qahir fawqa ibadi to da ka in ka tiro wayannan me yasa zaka karaya wallahi baya gajiyawa wanda zaka gurin da shi ma gajiyayye ne yanzu da Allah ya da damkin shi zai gajiyana wayo Allah an saba ruwa ko jini an makale a baji kaba za gaba shi ma saboda haka koma gurin wanda ya fi kowa ƙarfi saboda haka ya kamata amma wanda yana da wahalar sha'ani ba ba wai a gurin mata ba har maza wanda zai iya jira cewa Allah ne ke komai wallahi har maza sai wanda Allah ya tsare domin shi tauhidi dafa mutum ne eh sai ka ji a cikin babu da yana ayar su yaya wanda kamar wato kamar namiji take sai ya ce sai ka ji ana yaya wanda sai ya ce tauhidi ya kama ta ba ta yadda da kama kama ba wani lokacin za a ga ta ma bu wasu mazan faɗa a ce kuma ba ta yarda da kama kama haka haka la haula wala quwwata haka kuma zan tsaye kun ji abin da Ali Abubakar yace wata baturiya da ta musulunta take matsalar musulmi ɗaya ce sun yi imani da Allah amma ba su yarda da shi ba kun san yadda misalin nan zai fito idan ka yarda a mutane na ja ba da wannan misalin akwai wanda saboda yarda idan yace gobe ka zo karfe goma zan baka dubu goma in sha Allah kafin ya zo kafin ta zo za ka fara kasafta ta kashe ta sai za ka yarda zai baka amma ko da ko dan ganin yace zai bayar ko fada wani ba za ka wato mun ka sun ji a shekara goma bai baka ba haka ne wannan da ta haka ne mun yi imani da Allah musamman kuma da baki amma ba mu yarda ba da ta yarda Allah zai wani mutum to zai ba shi za ka ce kai da yafi kowa karfi yafi kowa sanka yafi kowa tausayin ka wanda yake da sifar wannan sifofin to za ga duk wanda ka haɗu da shi da wannan sifofin to zai tauke ko mun kake so zai ba in dai kai da yana da wannan sifofin to sai ka yadda Allah ya fi kowa ƙarfi ya fi kowa son ka ya fi kowa tausayin ka to idan ka roƙe shi zai ba to matsalar mu kenan wannan magana da baturiya ta gane tauhidi la hawla wala quwwata ba za ka dina kyauta ba zai ba dan girman Allah kun ji wani karatu ko cewa kun san tsarin baturawa ba wai bature ba har Nijar da yanzu ka je ba za ka ga fitila a kunne da rana ba mu ne za ka ga zo tsaba arha kullum mita kake guri zai mita ce da kai amma a kunne yake to komai na gidanka kake wa take to tsabar bin wannan kaidodin amma kuma take ba za ta daina kyauta ba dalilin da shine saboda Allah ya ce kana bayarwa zai ba ku ji wani karatun na biyu musulmi nawa ne masu wannan aqida wanda aka haifa a musulunci musulmi nawa ne za ka samu jira da wannan nawa ne Isa ai ake faɗa cewa wato sun dai ayyukan musulunci sun bamu da musulunci ita an ba duye musulun da za ka yi yazo kawai shi komai da sauki zai gare shi domin da ba ya saba ayyuka duk umarnin da aka yi mana da kyauta ta su suna yi kai ba su kai kuma rigar musulun bambancin ku da shi da kawai kai musulmi ne shi ba musulmi ba in ya mutu haba an masura ne sai dai ga kyautatawa a duniya kai kuma za ka yi rimidiyal a wutar sannan in ka fito ka shiga aljanna shi ne bambancin kawai yawwa shi ne bambancin kai ba za ka dawoma a wuta ba amma duk sai da kaga da ake kai kada to na kalmar jihadin ta kwace ka zaka je yan ni ko rijiyar auda bayan ka gama sai ka fito ka shiga aljanna Allah ya kiyaye mu da rijiya sai shine bambanci na'am ka ɗauka yanzu yanzu zai ba wannan kuskure ne kuma annabi ya hana cewa ka roƙi Allah ka rika jin yanzu yanzu za a yi ba ai ko mutum da yaje ta addanci addu'a shi ya ce Allah me za ka ce addu'a tarawih ba kyau ka ce Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha zamban illa gabarda kuskure ne kai Allah rabba dan ka haddace Qur'ani ka haddace addu'ar haka kuskure ne Allah kake ba jarabi karka kyale mu karka ban mu daga wannan gurin da muke da zunuban mu sai kaga baya wa Allah haka yau Allah ka gafarta mana kawai shi za ka faɗa amma Allahumma la tad'ala na fi maqamina hada wai haka hada saboda bai ruwa shi dan ban illa gaban da wuce da kike wai kamar yaron ka ne a gida ka rika ce masa kar ka sake in dawo ba kai kaza ba kuma kenan Allah za ka yi kuma haka ne kana yi to haka To kundi sharadi na uku, abu na uku kuma tsari akan wannan baturiyar, ai karatu ne mai kyau wannan. Misali ne za haka wani shi a kaniyar ko baka ja aya ba. Sai da tarasa aikin ta. Tarasa wanda ya dauke dauke ta aiki. Amma wallahi wannan abubuwan da take a kai bata dauka da kansu ba. bata doka ba to sai da Allah dai da zai gani shi yana yi zai mata kun ji ko aka kan zuga ta ba musulunci musulunci ne zai yi mata kamar me ta daina wannan abin da take cewa bayar wace take a ce dan ya'idukum al-faqara wa ya'murukum bil fahsha cewa ta daina kyautar da take ita take zai yi mata akwai wani bawa Allah sunansa na wanda shi ma da shi na taɓa ba ku misalin sa wanda shi dan da yaje wani turai ya dawo ya karanta ikana ne to baban su dan kasuwa ne irin shi yayi mun dan kasuwan nan eh na na ko ho kurni ba ne kudi ne wallahi da yaje ya karanta yayi digiri da yayi na biyu sai zo yake baba wannan kudin da kake yawan bayarwa za ta kare saboda duk ma'aikatan da mutum ne ne kyau za mai alheri shi ma ya jira shi yace a cewa kada mun yace ai wannan abin da kaje ina bayarwa wallahi san da bayar sai Allah ya yarda yace gaba da wannan kyautu suka har suka ga wajen da ka fita su suka kai ka yace kace kace yayi ne wallahi saboda ya ji ya koyo turanci daga A zuwa Z wai zai koya kafin tunda ya dawo ba ake wannan kyautar yanzu ya dawo yana ganin kuɗi zai kare wane mutum wane mutum Now. Now. Hmm. Ai kaga za mu zo magana akan abin da zai magana akan wanda ya ba karshe na sako. Shi kuma wanda ya akan sako ya za a yi. Kaga kamar wannan hadisin da zamu shiga babu man nazara an yamshi ila al-ka'aba shi babu ne yayi magana akan wanda ba kanji akan cewa zai tafi ka'aba zai tafi ka'aba a kafa a kafa zai zai tafi ka'aba ana nan shine malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a shaytan mu kada da wannan ba to nake mu kada da babu kawai sai na muka da فيستخرج فيستخرج الله ولكن يلقي النظر الى القدم kun ji ko shi wannan ba ka san yana kai mutum ne zuwa ga wato tsarin da Allah ya makaddara kad kudira lahu wanda Allah ya tsara ba fa yastakhriju Allahu bihi min al-basir to sai Allah ya fitar da wannan abu daga wa marwati wani abu ne ba zai bayar ba yanzu ta hanyar wannan kamar tatsa shi za a yanzu a karba fa yuti alayhi ma lam yakun yuti alayhi min qabl to nan wato sai abin da da bai zai ke masa bai yanzu so zai ke masa shi ne fa yuti alayhi ma lam yakun yuti alayhi min qabl abin da da bai same shi ba yanzu zai zo ya kace to shi kuma a wannan abin ya zo sai dauka ai wannan dabarun da yake suka kawo to shine annabi ya gaya ba kaddara ce da aka kaddara ba babu karfi da za mu kai amma nazara an yi shi da Ka'aba wanda yayi ba kancan cewa zai tafi Ka'aba a kafa an Anas bin Malik radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a shaykha annabi alaihi salatu wasallam ya ga wani dattijo yuhada baina ibnayhi an dafo shi ya da aiki ne yuhada kun yi wannan kalma a wani littafin saboda haka ya dafo ƴaƴansa guda biyu ya dafa kafaɗa kala ma ba da hada sai annabi yake me ya samu wanda kalu nazara an yamkiya yayi ba kan je a kafa zai bai da lafiya ba kuna kallo dabowa ma yi saboda wai yake tafiya ba kala je ke inna allaha anta azizi hada nafsuhu la ganiy lalle allah madaukakin sarki dangane da wannan ya azabtar da kansa allah ya wadaci ga barin wannan ya azabtar da kansa inna allaha la ganiy anta azizi hada nafsuhu Allah ya wadaci gabarin azabtar da kansa da wannan zai idan aka yi azabtar da kansa da Allah madaukakin sarki me zai kara a gurin ubangiji ba abin da zai kara shi ba atwa da biyayya yau Allah ba haka liman ka ba Allah baka rada wa Allah komai ba wallan tana azabtar da kanka shi ne abin da ya gaya ba wa azinjin nasu bil hajji ko ya duka rijalan wa ala kulli zamir to kaga wanda wannan hadisin yana nuna wato ba mu karasa ba wa marahu an ya kaba sai annabi yace yawa abun hawa annabi ya umarce shi yace yawa abun hawa kawai to da wanda abun da ya abu ne mai wahala sai annabi zai iya kai kuwa ya to sanadiyar rayuwarsa to yace abin da za mu koya duk wanda ya ba kan jire ta masallaci ne alfarma ko na maka ko madina a kafa to ba wajibi bane cika wannan bakanta shine gabar da nake so mu ba kaga shi ba ma na sako bane to ba wajibi bane cika wannan wato um bakanta na sai wa da kansa sosai to su ma kansa ya yi sai jiji an gane ko sannan shi ba kace mobile mobile sai dai idan mutum bai cika ba fa kafara yake idan mutum ya alƙawari ne waje yayi kafara kamar yadda ya tabbata sannan sannan abu na biyu asali a cikin ibada ani al-aslu fi shar'i al-ajlu bil ibadati al-hazr asali a ibada haramun fi ko sai sai ne sai wanda shari'a ta zo ta tabbatar da ita duk abin da ka gani na ibada na bin Allah haramun da yake yi sai ibada sai annabi ya ce ai ko Allah ya ce ai asali to ba abin Allah sai sai abin da Allah ya ce a jinki ne sannan abin da ya za ba a zo kai ba kan ce kada ka je da karje kana ji da karfi yanzu wannan larura da zai same ka ka kasa iza an hukuma ta bin anas idan kwana sako ne annabi cewa ya bala ya afi man nazara an ya'ti Allah fala ya'ti aw kama qal duk wanda ya baka dan zai saba wa Allah to kada ya saba masa kada ya saba masa yanzu wanda yayi alƙawari in dan takarar sa yayi zai sha ruwan kwata bin Allah da ya sha ruwan kwata shine kawai ba auna abinda ga jinan ya kawo ba kitabu kitabu tawhid ana kuma ta bin Amir kala nazartu nazarat ukhti an tarjiya ila baitillah ko kuma ta zauna da yake yar uwa ta tayi ba kan jin cewa za ta tafi dakin Allah a kafa wa barati an astafiya la annabi sallallahu alaihi wasallam amma ita sai sai kan kai take inje dan biyo mata annabi alaihi salatu wasallam akan haka fastabaitu tace nabi nan ne fa dawo gura annabi fa kana sallallahu alaihi wasallam bi tamti wal jarqam sai annabi yake ce tafi a kafar zannan ta gadi dawo abu hawa shikenan eh da dan yi tafiya da ta gadi dawo abu hawa shikenan to wannan shine abin kuli mun gaba da kitabun nazar tafi ne zuwa sai mu shiga kitab kitabul ayman wannan kuma tambayar da shi ne dangane da bakance sai mutum ya nemi abubuwa kaza sharadin da ya kawo cewa idan abubuwa goma ya tambaya to sai bai samu goma ba ya sami guda hudu ko biyar ko tara to ai sharadin sa shine goma shine kawai sharadin sa bai shiga ba dama ai za ka ce ma ba wato ibadar marwata ka gani ka ga rawa ta fito karara karar ta fita cewa ba zai bashi an mata rasu ko da ba zai bashi ai wannan shi yake fito da halin ba karara kire din da din ya fita da ce bara saboda haka wannan shi ne shi ba kan ce kada in baka tabe ba karka yi kawwa ka ba Allah kawai kai ta mu in so kake ka rika yi abin da kake so irin wannan abubuwan kake so wani abu za ka yi na biyayya ga Allah kai ta wasu ne ya fi kalli biye da bakan wani abu kai ba wanda ya sani da kai shi Allah ka ce ya ubangiji saboda kaza da dai ina ta wasu ne Allah ka biya mun bukata kaza ya fi bakan ne da ba ku gaba kuma shi ka gaba da biya kanka shi ana son da tawassuli da wannan ga hadisin kan kogo ko mutum uku nan da suka shiga kogo ya tare kowa ya ji tawassuli suka yi da ayyukan wanda ba wanda ya sani daga su sai Allah to irin wannan ake so kai wallahi shine na ga ɗan POS duk abu a shiga wannan tashi hankali akwai ɗaya daga cikin masu yi yana zuwa karatu yake masa za ka iya shiga aljanna ta wannan harkar ta yaya nake shi ne kai kai kana da yanzu ka ka taimaka wa mutane ko kuma ba ma wannan gabar bane kace yanzu mutane sun ji da dajin hankali kana da damar da za ka fi tsohon kuɗi ka kai bane kace karbi da niyyar cewa kana yi ne don ka samu lada kai ka ba su kan kai musu da rantsuwa na kuɗin kafin musu rantsuwa da zama dajin hankali cewa kai musu da rantsuwa ka tafi kai ka kai kuɗi banki kace ko biya kai ka gidan da kuɗin ka samu lada kace ka sa wannan a ranka Allah madaukakin sarki zai baka aljanna hanyoyin da Allah zai kai ka aljanna baka san da ba wani abu ne da kare da kai mu da baka gautu cewa wani abu ne mai girma ba wato Allah a gurin sa da girma sannan ya buda wa hanya arziki kaza abubuwan ka sun samu cikin sauki to mutane ne ba suke raina waɗannan abubuwan to haka kuma in ka dauki mafhumul mukalaba shi ma wanda ya amfani da wannan dama ya kunta da mutane duk an kaddata to shi ma sai Allah madaukakin sarki kai wuta sanadiyar haka wannan haramun ne ai amma ba POS charges ba mun yi wannan magana a karatu in POS charges ne wannan zai ce ya tsawwala amma wanda zaka bashi sabo ya baka toho ko ka bashi toho ya baka kawo ya cire wani abu wannan haramu ne ribal fadl kaulan wahida yawa kin ku oke eh ba sai da kudi to kaji asalin da kenan sune yan kin ku eh na kaga ya bada cin hanci na farko cewa wanda zai je yanzu ya tantance mutane 130 a layi sai ya je samu shi wannan security ya ba shi cin hanci ya ce da Allah ya je kiro maza ina ce na farko cin hanci la'ana Allahu raji wal mulki sannan abu na biyu mutum 130 duk kaji da hakkin da Allah ya saba ko ko duwa su ka tara a gurin ko ka ta kwaye idan wani abu ne ya zo da larura ta faru shi kenan sai ka da jama'a da Allah bai da ni da ya taimaka mu wani zai ce mai yi ba wanda ne mutu ba haka wani zai ce ba a wanda yana yi kawai kai hakuri da ya ta kaza ba kanka halin da muke ciki Allah ya yi mana muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa laifukan da muke masa Allah ya ba mu ikon tuba Allah madaukakin sarki domin wannan ya kamata kullum mu rika tuna shugabannin mu da sun san irin haƙin da yake kansu na mabiya wallahi tallahi za a rika bin mutum da gudu ana so kai shugaban karamar hukuma yana ba zai ba zo kai dan taka gwamna yake ba zai ba zo kai shugaban kasa yake ba zai ba to ba su san nauyin da yake kansu ba kawai iya roman suke kallo mutum miliyan 250 duk sai Allah ya tambaye ka haƙƙin ku da za ka yi da wannan ko da gaba ɗaya successfully kowa ka kallabe shi ya za ka yi wajen tsayawa dadewa kafin ka tafi aljanna to ina kuma ga yadda wasu suna mutuwa sun suna fama da kaza abubuwa iri iri jiya za ka yi da wannan wallahi Allah ba zai bari ba Allah yana kishin bawansa kuna kallo yadda Allah baya san kare annabi yadda ya zo ya ba da lafiya a kwano sai ga wanke ga bakwai amma wata ta je ta taimake shi kuma Allah ya kai ta aljanna saboda karam eh na ga wanda ya sanadiyar mutuwar dan adam ko ba ka ba wayannan abubuwan ba magabata ina ji shoyi da kadi in ban fada ba sai daga cikin su a cikin magabata lokacin da za a raka shi mukami sai babban riga ya sa ta fi goma a jikinsa ya nada rawani kashi kashi ya hau dokin kara ya rika gudu yana kuma ba aka ce malam ya hau kai sai da yaji an nada wani zanne ya dawo ya koma nan wajen koma ba da kana saboda su gudun mukami amma mutanen mu yanzu har oda yadda ake bidin na motoci haka ake bidin na bokaye a yanzu wayannan kwanakin da suka rage za a yi zafi Allah haka ake shigo da su daga tadi Nijar, Kamaru, wanda za su su zauna su kulumboto kawai wai akwai wanda ya ce an gano maciji kaza nace yana ruwa kuwa ruwan ma mai kadoji a kin gaza kin gaza wanda yace wanda yace Allah ya gaza to ina ba zai ce malaman duniya wa zai ce sun gaza komai na kaga an boka yin ba wai ba har boka yin ba ba za a dauko na ya yi oda idan ma wai ina ga ba da kusa da kusa da kuma banda inda da tana da ake zuwa kuma saboda haka wanda ya dogara ga Allah in dai kana so Allah ya ma abin da kake so na ga ya muku kurje wannan abubuwa sai da Allah ya baka rubun kowa ya fi kowa tausayin ka ya fi kowa sarka za ka ja mamaki ba wa Allah Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsubobin da wanda kuka Allah ka biya mana bukatun mu na da kai barka lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wannan bawa Allah da muke faɗa ran lahadi cewa turkansa um an yi kidnapping din su an ba kai kuɗin jin kisakin su muna roƙon Allah ba ɗaukacin sarki Allah ya kubutar da su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin kuncin rayuwa da talauci da walhalu da ake fama da shi a wannan lokaci Allah ta yi wa al'ummar musulmi suna roƙon Allah da sunayen da jawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka ba mu gawan kwana mai amfani Allahumma inna fi awqanina wa aslih haymatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتوعدك يا رب العالمين zabe da yake tinkarar mu Allah dan kikarka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ban mu da zafin kawo kan mu Allah ka ba mu masu tausayi mu muna roƙana da sunayen da kyawawa da sifofin ta madaukaka matakan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر Thank you.